بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين شكرا كاسم قيامة دي يفعل قال أن زبا إدو فإذا هم قيام ينظرون متعني سن زبا إدو سنا كلو مي زي فارو مي زي فارو musulmi suna ce alhamdulillah haza ma wa da rawana sadaqal mursaluna abinda Allah ya alƙawari gashi ya faru lalle manzanni sun yi gaskiya kafirai suna ce ya wailana mun ba suna min marqadina ha ya wailana ya wailana haza ya muddi wayo halakan mu yau ne ranar tashin kiyama ranar sakamako gashi abun ku ya faru to in haka ta faru wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaran sai a kora kafirai zuwa jahannama zumaran jama'a jama'a waɗanda suka fi kafirci su ne a gaba wanda suke bin su a kafirci su ne mabiya wanda suke bin su a kafirci su ne mabiya haka za a kora su dai akan martabobin su na darakat nasu jama'a jama'a hatta za ja'uha ba za a buɗe jahannaman ba sai sun zo bakin jahannama sai a tsaye da su hatta za ja'uha fitata buwa ba sai sun zo ne za a buɗe kofar jahannama wa qala lam khazantuha sai zabaniyawa masu kiwon wuta su ce a'a yau ga mamaki me ya kawo ku wannan mugun wuri alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha me ya kawo ku wannan mugun wuri shin Allah bai aiki manzanni sun gaya muku wannan irin rana da wannan irin hanyar da kuka dauka ba ta da kyau ba wannan hanyar da kuka dauka ba ta da kyau yaya aka yi da hankalin kuna ji kuna gani an muku wazi an aiki manzanni malamai sun yi gargadi amma ku dauko wannan muguwar hanya wanda take dole sai kana ketarewa kana fadawa kana ketarewa kana fadawa tilka hududullahi fala ta'taduwa kar a ketare a ketare kar a ketare ka ketare kar a ketare kana ketarewa ka bar hanyar dama anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga hanya ta madaidaiciya ku bi har zuwa ga aljanna har zuwa ga Allah wallahi tsira dai salami hanya mai kakkiya ita ce hanyar aljanna hanya zuwa ga Allah hanya mai wahala sai an sha ketarewa don ba za a barka ka bi hanyar ba dama tana kulle ne sai kai ne za ka ƙetare saboda shishiginka da ƙetare iyakanka ka ƙetare wannan ka ka ƙetare wannan ka har ka je a cikin wahala har ka kai da ka bi wannan hanyar da Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to lokacin da aka saukar da wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan tun daga ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ta yi kubi shay'an bil walidaini insanan wa la taqwa wa la takum min laqin har zuwa nan wannan shine anna hadha sirati hanya ta kenan ga babbar hanya ne kakkiya fattabi'u kubita wa la tattabi'u subula kada ku bi ƴan ƙananan hanyoyi na gefen ta fatafarraqa bikum an sabilihi balle ta raba ku a babbar hanya din nan ƙananan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya shata ƙaton zane a gabansa in ji Abdullahi Mas'udin ƙaton zane ce kun ga wannan shine babbar hanyar Allah kenan sai ya- ya zana ƙananan hanyoyi gefen gefen zanen ta kudu da ta arewa ita kun wannan ita ce babbar hanya amma wannan ƴan ƙananan hanyoyin nan kowace hanya shaidan ne yake tsaye yana kiran mutane ku zo nan nan ne hanya ku zo nan nan ne hanya saboda a saki hanya tilka hududullahi din fala ta ata doha to waɗanda suke sun ɓata ta hanyar dama sun tsananta har sun wuce inda ake neman su wanda suka ɓata ta hanyar hagu sun sun yi sakaci wa'annan sun yi sakaci wa'annan kuma sun yi guluwi wato sun yi shishigi to masu shigi sun bar hanya sun haramta wa kansu abin da Allah ya halatta saboda tsanantawa kansu akwai indiyawa yanzu ba sa cin dukkan abin da yake da nama a jikinsa su- sai suka ce ai Allah yadda ya kawo ka don ka rayu a duniya su ma dabbobi haka Allah ya kawo su a rayuwa a duniya dan me zaka hana su rayuwarsu don kai rayuwarka sai ganyaye suke ci wasu ma ganyayen ma Allah ya kawo su don su rayu ne ba duk da suke yanke ganyayen ma ai su ma Allah ya kawo su ne don su rayu to haka duk wanda yake haramtawa kansa abubuwan da Allah ya halatta domin haramtawa mutum ya haramtawa kansa abin da Allah ya halatta haramun ne kamar yadda mutumin da ya halatta abin da Allah ya haramta mu rayu mun ga wasu mutane ko abinci a kwano ba sa ci sai ci kwano kayan wai kwano kayan bature ne ba sa shiga mota wai wai da kafa za su za su tafiya mota kayan bature ne sun haramta wa kansu abubuwan da Allah ya halatta saboda tsanantawa kai to haka kuma mutanen da suke a, duk abin da ka tawa ce shirk duk abin da ka tawa ce shirk su ma sun tsananta wa kansu har sun wuce iyaka saboda gulubi to su ko wannan da suka ce komi da Allah komi halal ne akwai waɗansu mutane yanzu a a suna cikin wani abu shi muri a kasar kasar abin nan kasar Afirka din nan ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa haramta komai suka ce suna da shehunansu wanda suka ba su wannan ɗariƙa ai su ne za su kai su aljanna ba sai sun wahala sun yi wani aiki ba sunan su murik ba sa ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa duk abin da suke sai waƙoƙi ya bai shehunansu su kuma kamar sun yi sakaci kenan kamar ah, akwai wasu mutane wanda su kuma suka ce yadda kafiri komi aikin alherin da ya yi ba zai kai shi aljanna ba haka musulmi ko dukkan aiki da ya na sharri ba zai kai shi wuta ba duk abin da musulmi ya aikata tunda musulmi ne duk abin da ya aikata ba zai je wuta ba kamar yadda kafiri duk alherin da aikata ba zai je aljanna ba su kuma haka sun bata ta hannun hagun sun tafi da nisa wannan ku sun bata wannan suna halatta abubuwan da Allah ya haramta ta ta gefen hagun din wannan ku suna tsanantawa suna halatta abun suna haramta abubuwan da Allah ya halatta ta gefen dama din yan hanyoyin kenan ko ina shedan ne yake kira waɗansu wanda Allah ya ɓadda su masu wanda suka fara cikin an taqura Allah ma la ta'lamuna suka ce wannan yan kananan hanyoyin su ne dariqun istighfari da salati annabi da la ilaha illallah wai shedan ne yake tsaya kan wannan yana kiran mutane su zo su istighfari fi salati annabi la ilaha illallah wai in sun yaka sun kwata kenan sun gane shedan to idan istighfar a'udhu billahi minash shaitani rajim da bismillahir rahmanir rahim da fatiha da istighfari da salatin annabi shedan ne yake kiran mutane su yi wannan babbar hanya ko me ake yi a bita to saboda haka su ma dai shedan din ya kira su tunda suka bata istighfari suka bata salatin annabi suka bata la ilaha illallah suka kafirtar da musulmi to su ma shedan din ne ya kira su yasa su wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu a wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumaran an kora kafirai jama'a jama'a zuwa ga jahannama hatta idza ja'uha sai sun zo bakin wutan ne futihat abwabuha a bude musu kofar wutan wa qala lam khazantuha sai masu gadin wuta a a kuna da hankali kuna yan adam alam yatikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin mutane masu yin magana ku fahimta ba su je wajen ku bane yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin Allah ubangijinku ga abin da zaka aikata ka shiga aljanna ga abin da zaka aikata ka shiga wuta maza maza kai kokari ka aikata wannan as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna sari'u ila magfiratin min rabbikum sabiqu ila magfiratin min rabbikum as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna kuma kar ku yadda ku bi hanyar shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa inna ma yatuhizzuhu yakunu min ashabi sa'iri kar ku yadda ku bi shaytan makiyinku ne in shaytan ya kira kun amsa ku sai ku wuta zai kai ku ba ga muku wannan bane wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha ba su bi gargadin wannan ranar tana zuwa ba ne suka zo da kanku har bakin wuta nan ƙalubale duk an yi haka Allah ya aiko manzanni sun mana gargadi sun faɗa mana komi da kuma muka ce ƙarya suke yi muka ce ƙarya suke yi alam yatikum nazir qalu bali qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzalna min shay in antum illa fi dalalin kabir muka ƙaryata su muka ce ƙarya kuke Allah bai aiko ku ba ku dai batattu ne kuna neman wanda mutane wanda ba su gaya musu kenan su masu gargadin wa yuzuru kun qalu kuma hadha qalu bari walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin shikenan dai magana ta kare yanzu kalimar azaba ta tabbata kan waɗannan kafirai wato walaqad taraga lim iblis zannu fattabahu illa fariqan minhum iblis abin da ya nema ya nema a wurin Allah cewa zai badda mutane sai dai bayansa wanda suke tsarkaka ya dai tabbata la'amla anna jahannam minka wa man tabi'aka minhum ajma'ina ya tabbata kan waɗannan kafirai sun kawo kansu tare da wahala da ƙetare ƙetare da ƙetare ƙetare da shan wahala suka iso har cikin jahannama amilatun nasibatun taslana rahaniyatan sun sha aiki sun sha wahala sun ƙetare hanya babu bacci kullum tunani babu bacci kullum tunani in za su bacci dole sai sun nemi abu sun haɗiya su samu daman bacci waɗansu sai sun samu shan giya sannan su samu bacci a cikin wahala dare da rana za su jin iso babbar wahala wanda أعوذ بالله الله يكيه من ولكن هكذا كلمة العذاب على الكافرين كلمة العذاب هذه تاريخ تتبدا كم وأنن كافرين في في جهنم مثلا الله يكيه قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل في أشياء شكرا أخير هذا أمنتم لا تبذلون فاسجدوا أو لا تبذلوا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون كافرا wannan din masu hirin ne kun sanne mai sihiri ne mai ƙarya ne ga shi dai wutar masu hirin ce ƙaryan ce ga ta shike da sai ku shiga kawai ba sauran magana ku shiga ku da ku abuwa jahannama sai ce musu ku shiga kawai kofofin jahannama in kun shiga kuma za ku dawo ne khalidina fiha duk wanda ba shi da imani in shiga jahannama ba ya fitowa sai dai musulmi wanda kaba'ira suka kai shi Allah kiyaye wa daukan kaba'ira idan suna dauki kaba'ira ba su tuba ba shine Allah yake kira mutan bayana ce ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya mu bayin Allah masu zunubai kada mu ɗebe tsammani kar mu ɗebe kaunan samun rahaman Allah mu ta istighfari mu ta tuba wa Allah Allah zai mana gafara ba za mu fada cikin wannan mummunan wuri ba kai ta kokari jama'a ai ta tuba ai ta tuba a nisanci miyagun ayyukan ko in an faɗa cikinsu a tuba don kar a faɗa cikin wannan rana mutum ya ji wannan magana yanzu nan kuma mala'iku in sun tambaye in sun tambaye shi a lahira shin ba a zo an mana gargadi bane ce lallai masu gargadi a Kaduna sun mana gargadi mun ji haka kuma a cikin rediyo mun ji gani haka a cikin talabijin to me yasa ba ku yarda ba ina law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sayr babu hankali babu hankali ba ji ba gani ba hankali tsira sai ce urkulu ababa jahannama khalidina fiha za ku dawo a cikin ta fa bi da masal mutakabbirin amma masal mutakabbirina wurin tabbatar masu girman kai shine jahannama wannan wuri bisa yayi muni kwarai Allah ya وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين yadda za a kora waɗancan miyagu zuwa wuta to sai aka yi mushakala wato magana tana kallon magana amma su ba kora su ake yi ba tafiyar da su ake yi a hankali saboda an faɗi korawa a wancan bai nan ma faɗi korawa waɗannan an kora su kamar yadda za a ce tabashiru bi azabi nabi sai musu albishir da azaba mai radadi mubashirun bi maghfiratin wa ajrin karim kowanne an faɗi mubashirun mai shiga wuta ma ce kai musu albishir da shiga wuta mai shiga aljanna ma ce kai musu albishir da shiga aljanna nan kuma an ce masu shiga wuta an kora su har zuwa wuta kaji yadda abun ya faru to daga nan kuma su masu ya aljanna Allah ya samu daga ciki za a kora su ne amma ba korawa irin na waɗancan ba yau ma nahsurul muttaqina ila rahmani wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirdan ranan za a za a tattara mutane masu tsoron Allah a ɗora su akan dabbobi su tafi filin kiyama akan dabbobi na hadaya da na layya a kansu za su tafi su ko kafirai Allah zai tashe su ne su riƙa tafiya da fuskokinsu wa nahsul yawma nahsul muttaqina lir rahman yabdan su je a haye har al'arshi inda za a zauna a jira tashin kiyama wa najibul mujrimina ila yabdan za mu kora miyagu kuma zuwa jahannam yadda korawa da gangarawa za a tura waɗannan masu aljanna wasiƙa lalzina ta ɗaura bahun wanda suka ji tsoron Allah Ubangijinsu su ma za a kora su zuwa aljanna wasiƙa lalzina ta ɗaura bahun ila jannati zuwa ga aljanna wanda suka ji tsoron Allah Ubangijinsu zuwa ga aljanna hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha har ma kamun su zo ma an riga an buɗe ƙofofin aljanna suna buɗe suna jiran su kamun su zama an buɗe ƙofofin aljanna sun ana jiran su bayan waɗanda za a musu hisabi an musu hisabi Allah mana da sauki wanda kuma suke cikin zaman cikin al'arfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mutane yana ce sabatu yuzilluhum wallahu ta'ala zilli arshi wa la zilla illa zilli mutum bakwai Allah ba zai sa su a rana ba ranar tashin kiyama a inuwan al'arshi zai ajiye su su ne shabun na sha'a fi ibadatin lahi saurayin da tun tashin sa bai san irin wasannin nan na na sabon Allah ba tun yana yaro a cikin ibada ya tashi har ya girma da haka har ya mutu da haka to wannan an je lahira ba za a kai shi rana ba a cikin karkashin al'arfi inu al'arfi za a zaunar da shi sannan al'amirul adil sarki basara ke musulmi mai adalci shi ma bai saba da wahala ba tun daga duniya ba za a kai shi rana ba a lahira sai a ajiye shi a cikin inuwa al'arfi na biyu kenan na uku a mutum mai ba da sadaka saboda sadakarsa hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu don sadakarsa har hannunsa na hagun bai san ma iyakan abin da dama take bayarwa ba don sadaka to wannan ma mai koye sadaka yana yi saboda Allah yana yi saboda Allah shi ma ba za a kai shi rana ba za a ajiye shi a inuwa al'arfi ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa da mutumin da mace mai kyau ta kira shi zuwa ga sabon Allah sai ce masa ni mai tsoron Allah ne ba na irin waɗannan ayyuka to shi ma wannan wanda mata kyawawa suke neman sa da lalata yake shi yana jin tsoron Allah ba irin waɗannan abubuwa to shi ba kai shi rana ba za a sa shi karkashin imal arshi na biyar mutumin da kalbu muta'alliqun bil masajid mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallaci kullum hankalinsa yana wajen masallaci an kira sallah ai ba kiran sallah ko ba kiran sallah ba lokaci yayi na ba ta yi masallaci kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza ra'aytum ar-rajula ta'ahadu al-masjid fashhadu lahu bil-iman in kun ga mutum hankalinsa yana wajen masallaci kaiwa da kawowa to ku mace da mu'mini ne kamar da Qur'ani yake cewa inna ya'muru masajidallahi wa amana billahi wal yawmil sannan kuma har yanzu mutumin da mutanen da suke son junansu saboda Allah suna son junansu ne saboda Allah almutahabbuna fillah fi zillil arshi ma son junan saboda Allah to kuma Allah zai sa su a inuwa al'arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwar waɗannan guda bakwai an kirga su daban-daban ta wata hanya har sun kai wajen mutum cikin ta wata hanya daban da wata wa'annan su ne masu manya-manyan kujeru kenan a tsaga ba ka san ko cikin manyan rumfuna in za a yi taro a babbar rumfa wanda ake kiranta taso menene wanda ake kiranta menene babbar rufan nan inda manya suke zama DIG ko DIG to a nan ma akwai manyan kujeru a gaba akwai kujeru na biyu akwai na uku na hudu to nan za a samu wajen mutum tasirin da wani abu wanda aka lissafa a cikin hadisi ne karanta a cikin a cikin muwaɗa da mutane a yi ƙoƙari a yi ƙoƙari a yawan tabautan Allah a rage sabon Allah a tuba ko da yake ba za a iya rabuwa da shi tun da yake mu ba annabawa bane in ba ka fara tunan ba sai ka fara tunan to tuba dai tuba dai shi musulmi Allah ya ba shi karfi guda biyu karfi na farko ba shi da iko ya koma ya gyara abin da ya bata jiya jiya ta riga ta nade masa abin da ya bata in nan bai da iko ya koma gyara abin da ya bata a bara bara ta riga ta nade masa abin da ya aikata in ya riga ya wuce sai Allah ya bashi karfin komawa ya gyara tun daga jiya har har bara har lokacin da ya soma balaga menene karfin da aka wai wannan tuba in kace Allah duk laifin da na yi maka tun da na balaga har kawo yanzu Allah Allah astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba tun laifin da na yi maka tun balaga ta har kawo yanzu Allah Allah astaghfirullah astaghfirullah na tuba Allah sai je kana maka gafara duka gaba daya kaga karfi ya koma baya ya gyara abin da aka bata a baya kuma akwai karfi wanda zai shiga tun daga yau dinnan har gobe har jibi har zuwa mutuwa ya gyara maka shi ko menene kyakkyawan niyya Allah na yi niyya zan dinga yin abu kaza mai kyau har mutu Allah na yi niyya ba zan tsara sabonka ba har mutu to ran da baka samu daman yin wancan abin ba to sai a rubuta maka dama ka riga ka yi niyyar za ka yi rauni ne irin na dan adam ya hana ka yi sai a rubuta maka ladan abin da kai niyyar yi din nan shine ake kiransa mujini sai ake kiransa bakati sannan kuma ka ce har ka mutu ba za ka saɓi Allah bai Allah ya ji ka faɗa masa ka ya yarda idan ka faru ka saɓe shi ka tuba ka ɗauko na bayan ka haɗa da wannan din ka ɗauko tuban da na bayan din ka gyara wannan din da shi haka dai haka dai har ranar mutuwa Allah ya sa mu kyakkyawa mutuwa wannan ƙarfi guda wutar ai wasa da su kyakkyawan niyya Allah na yi niyya haƙuri zan dinga yin abu kaza ka faɗi mai kyau ko ka ɗauka kanka wani istijmari ko wani salatin annabi ko la ilaha illallah ko wani suraka o'i da daddare ko da da hantsi ko wani sadakoki ko wani karatun qur'ani na ɗauka kai na subu'u kullum dai ka ajiye kanka na yi niyya to in kai niyya ran da baka samu ka ba sai Allah ya sa mala'iku su rubuta maka ko ka yi rashin lafiya ko lafiya ta hana maka sai a rubuta maka na yi niyya ba zan saɓe ka ba sai a rubuta haka za ka saɓi Allah ba in ya faru ka tuba nan da nan wannan ƙarfi guda biyu da Allah ya ba mu kar mu wasa da su ya kyauta gato a gyara Allahu Akbar a gyara assalamu alaikum mana Allahu Akbar dai mun riga mun faɗa abu da biyu shafi Allah Allahu Akbar ne ka daidaita da ubangijin ka baita masa yadda yadda yake baita masa tsakaninka da bayinsa kuma ƙarshen sallah tsakaninka da Allah farkon sallah Allahu Akbar tsakaninka da bayin Allah ƙarshen sallah assalamu alaikum kowa ka zauna da shi lafiya wannan shine gyaran musulunci wasiƙar da na ta ƙaura ربهم إلى الجنة زم... أب... آه وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طفتم فادخلوها خالدين سوكا بقتل ويلك تبدا الجنة ثم وأن النبا سنا غبا صديق سنا سنا بايز واتو النبا سنا غبا صديق إن كان صديق تو تحبي ده وليه كنا وليه سنا بايز مؤمنين سنا بايز سورة مسلمين هنا بايا Allah mana gafara sa mu je lafiya tare da su wa min umuri billahi war rasula fa ila kama allazina an'ama Allahu alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin abin da muke nema cikin fatiha nan in Allah ya karba sai hada mu karabta tare da su idan an zo kofar aljanna manzo Allah shine farkon wanda zai taba kofar aljanna din sallallahu alaihi wasallam sannan annabawa sannan siddiqai sannan kowa da gidansa idan mumini zai ya zo sai a tsaye da shi tukuna a ba shi wani irin ruwa na wanka wanda bai taɓa ganin irinsa ba a ba shi wani irin ruwa na sha wanda bai taɓa sanin irinsa ba kamin ya shiga aljanna kuma da ake yana ba shi albishir albishir yau fa haza yau mukum allazi kuntum tu'adun haza yau mukum allazi kuntum tu'adun yau fa ranar da aka maka alƙawari albishirin ka kai ma dalla salamun alaikum ittum wa dukhulu khariji salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma udwad dur kuma musu maraba sannan sai samari cikin aljanna sai su fito to ganin mai gidan sai su koma cikin gaya matan mai gida ya dawo mai gida ya da kai ka dan shi da idan ka sai matan su kace ka dan shi da idan ka dan shi da kofar gida dan shi da kofar gida ka dan shi da idan ka suna marmarin maza maza mai gida ya shige to ya shiga shi alhamdulillah alladhi hadayna li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadayna la qad ja'a bi rabbina bil haqq ya alhamdulillah alladhi sadaqana wa adahu wa awrasana al-ardh natabawa min jinsi haythu nasha'u fa min ma'adil amin ya shiga ya cikin gida tsakanin mata da kayan jin daɗi hijji alhamdulillah allazi hadina li hada mun gode wa Allah da yake yadda mu shirya don mu samu isa wannan wuri na kunna li nahdi da mun tabbata ba mu da ikon mu shiryar da kanmu kawo kan biya da Allah ya yadda ya kawo mu wala hadina Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi Allah ya saka manzanin Allah musamman annabi Muhammad Allah ya saka wa Allah hakika ya faɗi gaskiya gaskiya ta tabbata shikenan وأنجبوا إن في جبور الحمد لله الذي أذهب عن الهزم إن ربنا لغفور شكور wanda suka wahala hanya su mun gode wa Allah da ya tafiyar da dukkan bakin ciki ya kawo mu aljanna mun gode wa Allah Allah mun godiya ne alhamdulillah da azhaba anil hazan inna rabbana laghafurun shakur alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha nutawwa min al-jannati haythu nasha'u wa ni'ma ajrul amilina mun gode wa Allah da ya gadar da mu gidan aljanna wata ba wai za mu dinga zama kenan mu ta yawo a cikin wannan aljanna har na sha duk inda muke so sai mu je wa ni'ma ajrul amilina ma dalla ladan waɗanda suka yi aiki aka saka musu da aikin su haƙiƙa aiki yake kaiwa mutum aljanna domin dama shari'a tana cewa bi ma kuntum ta'maluna ma kuntum tasbiruna an an ba ku wannan ne saboda aikin da kuka yi amma abin da zai ajiye mutum cikin aljanna har abada shine niyya aiki komai yawansa ai ladan sa a lissafe yake ba ladan ne saboda ladan ne za a shiga aljanna in ladan ya kace to shikenan kudin ka ya kare sai waje ba haya ne kama da yake niyyar tana nan ta har abada babu musulmin da yake da niyyar fita musulunci har abada saboda haka musulmi ya shiga aljanna sai ya zauna da wannan niyya نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن أبلغ من عمله نية المؤمن تافي أي كنفة نية المؤمن تافي أي كنفة كي وابتقى وذاك قول لك أن يسنسني أبو أبوة أيك تكاوان أبوة دم أفهم وانا رانا وانا رانا تنازوها فدمو أكي إيها تنازوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآمنين وقالوا فك الحمد لله الذي صدقنا وعده من غير الله من غير الله godiya ta tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'adahu wanda ya cika mana alƙawarin sa alƙawarin sa yayi gaskiya mutabayyana min zanta hajji na sha'u mun tare cikin aljanna kenan mu je duk inda muke so cikin aljanna hajji na sha'u kanima ajrul amilina ma dalla ladan masu aiki wanda aka saka musu da kyakkyawan aikin su dama ya faɗa yake fa man da mun kaza ba Allah ka zo musu ija عليه في جهنم مثل المكبر والذي جاء بالسكة هدقوا إلى في المستقيم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الجزاء المسلمين والذي شنو ساكمكم وأن المتعني ما في مقام الإسلام وما في مقام الإيمان بل ما في مقام الإنسان ما لم يكن شيء أنفار الحمد لله أن يقال الحمد لله لذلك أن الله يهلك في عدمة سيد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور da ya saukar da littafi ya ce alhamdulillah da anzala ala abdul kitab wa rizqan lahu iwaja yanzu kuma an riga an shiga aljanna an gama komai da komai yan wuta sun yi da san wuta Allah kiyaye mu dan aljanna shiga aljanna sai alhamdulillah da zai dana wa adahu mu gode wa Allah wanda ya cika alƙawari da nan karshe ma za a ƙara sanin alhamdulillah din anan gaba وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
وترى الملائكة هافين من حول الأرض wannan rana za a ga mala'iku dama an gaya mana ya rabbuka wal malaka saffan saffan Allah da mala'iku Allah ya zo da mala'iku safu safu sai ga mala'iku sun kewaye al'arshi hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ta tasbihi suna gode wa Allah ubangijin su suna tasbihi suna gode wa Allah duk da ana jawo hankalin mu kar mu sake da tasbihi da gode wa Allah ga mala'iku wanda ba ruwansu da wuta ba ruwansu da aljanna ba ruwansu da wani abu wato dare da rana tasbihin nan shine ibadar su ko ba wai suna yin ibada don Allah su da su je wani wani bane a suna girmama Allah ne don Allah mazauni a girmama shi hasina min hawli arzi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq musulina alqur'ani lawul mabud ta jibril ya dauka kira jibrilu kai ka dauki at-taura yace ni na dauka na kai Musa kai ka ɗauki injiya ni ɗauka na kai wa isa kai ka ɗauki zabura na ɗauka na kai wa dawud kai ka ɗauki su bilule su ibrahim duk kowa na kai masa littafin da aka ce in kai masa kai ka ɗauki alqur'ani ni na ɗauki alqur'ani na kai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kenan to daga nan ne za a so maganan a zo a yi shari'a a zo a yi shari'a din a yi hukunci din a tabbatar da wannan har a iso wannan wuri aka ce shi kenan yau dai shari'a ta ƙare وترى الملائكة هافين من هول الأرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق sai saura me wakila gabaki ɗaya dukkan halitta su ce alhamdulillahi rabbil alamin yau kan komi ya kare dan wuta ya riga ya zama dan wuta kamar yadda aka ce dan aljanna ya riga ya zama dan aljanna kamar yadda aka ce to Allah ya kiyaye wuta kan aljanna da falalarsa nan sura ta kare ita ma سورة غافر مكية وهي أربع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم سورة سورة المؤمن كو سورة الغافر بتا ko suratul tawri buɗa makiyatun annabi yana makka aka saukar da wayannan surori gaba ɗaya su hemaye ana kiran su amaren alqur'ani wato gaba ɗaya aka saukar da su lokacin saukarwa wajen rubuta ko ba a raba su ba haka aka bar su a haɗe saboda wata hikima ta Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wannan sura ta sauka makka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka lokacin da aka saukar da ita sai da wasu ayoyi guda biyu wanda suka sauka a madina tana da ayoyi tamanin da tana da ayoyi tamanin da uku ko tamanin da hudu har da musu amina ko tana sunawa da haka bismillahir rahmanir rahim himim tanzilul kitab min allahil azizil alim himaye dai kamar sauran alif lam alif lam ne wato dukkan su sirrori ne na Allah amma abdullahi abbas yace in ka hada alif lam alif lam re da hemim da nun sai ya fitar maka da arrahman alif lam re hemim nun in ka hada su sai su fitar maka da sunan arrahman tanzilul kitabi saukar da wannan littafi daga ina ne min Allah daga Allah Allah shine ya saukar da wannan littafi wannan littafi daga Allah yake zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu min Allah daga Allah al-azizi mabuwayi mai halakar da kafirai zaka ji a cikin wannan sura ya halakar da fir'auna ya halakar da waɗansu kafirai wanda suka wanda bin min ba'dihim al-alimi masani wanda yake ilimin sa bahi da farko bahi da bahi da karshe ya kewaye komi da komi ya kewaye mawjudat da ma'adumat ya kewaye har mustahilat shi ilimin Allah ya yi ihada da komi abin da zai faru da abin da ba zai faru ba da abin da yake bayyane da abin da yake ɓoye da abin da yake na farko da abin da yake na ƙarshe da na tsakiya komai da kuma ilimin Allah ya kewaye shi wa kana la bi kulli shay'in muhita al-aziz al-alim
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ita wannan sura kuma za ta faɗi zikirorin da za a riƙe a yi ɗariƙa ɗin zikirorin da za a riƙe a yi ɗariƙa ɗin da kuma masu yin jayayya da ɗariƙar ijadiluna fi ayati la bighairi ilmi su za su za a yi maganar su a cikin wannan a faɗi kuma har kafiran da a yi maganar su sannan a iso da wannan shi tsakanin mai musun annabta sunansa kafiri mai musun walittaka sunansa munkiri يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون kuna haɗe daga safin wannan sai safin wannan daga safin annabawa sai siddiƙai daga safin kafirai sai munkirai kafirai sun yi musun annabcin annabawa sunansu kafirai munkirai sun yi musun walittakan waliyai sun zama munkirai Allah ya haɗa su ya arifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب الله شيني غافر الذنب مي غافر تذنبي لمن قال لا اله الا الله ان جاء عبد الله بن عباس غافر الذنب لمن قال لا اله الا الله الله مي غافر تذنبي مي فدين لا اله الا الله ني to kar ka sake ka rika yin astaghfirullah astaghfirullah don ya maka gafara din gafiri zambi maka gafara wa qabil taubi mai karban tuba a wurin wanda ya faɗi la ilaha illallah in ji Abdullah ibn Abbas to ka riga tuba wa Allah ka riga tuba wa Allah don Allah ya karbi tubarka ya saka cikin waɗanda yake so inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba tuba an shirya tuba ne don masu zunubi in tuba Allah in sun tuba Allah ya yafe su ya karbe su amma tuba ba wai zunubin kadai take amfanawa ba in kana jin alkur'ani zaka samu abubuwa kamar guda goma sha shida wanda tuba take yin maganin su banda banda zunubin da dan zunubi ne kadai Allah ba zai kallafa manzo Allah tuba ba a ya ya ina da laifi ne balle tuba a'a Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba tunda Allah yana son masu tuba waɗanda Allah yake so waye shugaban su annabi Muhammad sai dole shugabanci tuba kenan da istighfari Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna dukkan ku mu'mine gabaki da kowa da kowa ku tuba in an ce mu'mine gaba daya ba a ware kowa ba waye a gaban su annabi sallallahu alaihi wasallam awwal mu'min shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe dole kenan ya tuba don shine shugaban masu imani ya ce la'allakum tuflihuna in kun tuba dinnan za ku samu babban rabo waye mafi samun babban rabo a cikin halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai an fita wajen sa ake samun babban rabo din Allah ya ce wa man la yatub fa ulaika muzzalimuna duk wanda baya tuba azzalimi ne wannan sunan yana dacewa da fadar manzon Allah a ce masa azzalimi a ce dole shugabanci tuba to za ka kirga wannan har guda goma sha shida a Qur'ani saboda haka mutane kar su zage ai ta istighfar ai ta istighfar ai ta tuba wa Allah غافر الذنب لمن قال لا اله الا الله وقابل التوب لمن قال لا اله الا الله شديد العقاب لمن لم يقل لا اله الا الله iyad ibn abbas Allah mai tsananin ukuba ne ga mutumin da yaki tuba wa Allah waqabil tawbi shadid al-iqab bi qawli Allah shine ma'abucin wadata la ilaha illa hu to an jawo hankalinka kenan ka riga faɗin la ilaha illa Allah kan an ce kai istighfari nan ko an ce ka riga faɗin la ilaha illa Allah ilayhi al-masiru dukkan makoma zuwa ga Allah ne ka riga dai kaji makomar an kore waɗansu an kai cikin wuta za a samu bargunan wuta za a samu shimfiɗin wuta a cikin wuta an koro waɗannan an kai su aljanna za a samu gurabun yan gurabun miyatu aljanna gini kan gini gini kan gini ba kuma da bani bani ba da taɓo ko da bulok ba a'a da zinariya da azurfa da zabar jadu abinda idon ka bai taɓa gani ba za ka gani a can قابل التوب شديد العقاب ذي الطول الله ما بوتون وداتا لا اله الا هو باب ابن بوتا da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi to kai hannunka mai sanda ka riga faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah kenan ilayhi almasir makoma duk tana gare shi ne ka zabi duk makomar da kake so in ka annabi muhammadu zuwa su annabi ibrahim su siddiqai ga hanyar na abude wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu in ka bi hanyar shi dan Allah ya kiyaye ka dinga ketarewa kenan kana gangarawa ka ketare ka gangara har cikin wuta Allah ya kiyaye
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد با wanda za a karanta masa ayoyin Allah ya yi jayayya da suke bai yadda ba illa allazina kafaru sai kafirai to wannan inda inda annabawa suke yi suka yi jayayya da ayoyin da annabawa suka karanta musu na annabta suka yi jayayya kafaru ya zama kafircin imani in ko waliyai ne aka faɗi karamomin su da kwadaitarwa a haɗa kai a tafi da su mai jayayya ya ce bai yadda ba to wannan kafirci ya zama kufrun ni'imati wato ya yi inkarin ni'imar Allah kenan duk dai ana tafi tare ma yujadilu fi ayatillah illa allazina kafaru ba wanda za a karanta masa ayoyin Allah ce bai yadda ba ya jayayya ya kawo hujjojin banza ma ta mina biya za fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq ba wanda zai jayayya sai kafiri fala ya ghuruka takallubun fi biladi zaman lafiyan su da jin dadin su da yawon su duk inda suke so kai ku da sahabban ka sai kun shiga gidaje kun rube wanda dukkan ya dabe ka ya rasulullahi lokacin zaman makka annabi da sahabbai suna cikin gidaje ne suna rubuwa saboda kafirin kansu bar musu su ga kankasu bayin Allah su ku kafirai suna yawo ko ina su je ko ina lafiya lau ba abin da zai faru gare su to wannan dukkan tunanin ka ya rasulullahi kamar yanzu yadda kafirai suke cikin jin daɗi ko da yake tun daga bayan shekara ta dubu biyu da wani abu ya faru a kansu yanzu duk inda kafiri yake yana cikin jin tsoro saboda yana jin tsoron wai wai wai ya sunan wai yana jin tsoron yan tawaye ne dan menene yan ta'adda shi ne babban dan ta'adda amma kuma yana jin tsoron yan ta'adda ko garwa ta faru daga sama sai kan kataran sai kafiri ji tsoro a Baghdad ko a Amerika ko a Ingila cewa sun zo yan ta'adda sun zo kenan su ne ku yan ta'adda banda dan ta'adda wane ne zai taso tun daga Amerika katar da Afghanistan ba su ci maka komi ba ba su sha maka komi ba tsofaffi da mata da yara ba su maka komi ba ka zo ka kona su ka kona garin su ka kona dukiyar su wani ta'adda dan ta'adda ne yafi wannan dan ta'adda ne Afghanistan ta yi musu in sun ce akwai bin Laden a wurin ai sun ce ko ina mutum yake suna ganin sa har gajeren wandon sa su kamo bin Laden ma su kashe shi me ina ruwan su da Afghanistan banda dan ta'adda wa zai gaici kafirai yan uwansa a zo a yi ta zuba wuta a Baghdad akan kaburburan annabawa da sahabbai da waliyai da ƙona tsofaffi da mata da yara me suka yi laifi me suka yi ba su yi wani abu na sirrin su su kama sadda su je su kai a can garin su ba sun je sun duk inda mutum yake suna ganin sa ba ƙaryar su to duk menene suka halakar da bayin Allah a bagaren me suka yi musu ai kafirai bush da ƴan uwansu ne manyan ƴan ta'addan duniya kuma su ne suka ɗaura gindin ta'adda a ƙasar Isra a ƙasar Falastin suna harakar da isra'ilin kullum sai dai kullum wato mutumin da ba shi da lasfika yana magana ba za ka ji nasa ba amma mai lasfika shi ne ke jin nasa su suke rike da lasfikan duniya shi yasa suke cewa wanda ba shi lasfika shi ne dan ta'adda su kuma yan ta'adda su ne da lasfika su wasu wasu masu kiyaye haƙƙin dan adam ne haƙƙin dan adam bari a rushe za a rushe garin nan a yaƙe su a rushe daga ba za a gyara garin za a raya garin shi an gyara garin za a dawo da matattun ne wanda kafafun suka ce za a mayar musu da kafafun su ne wanda hannayen suka ce za a mayar musu ne ba za su mayar ba to su ne yan ta'adda da bush da yan uwansa wanda suke yin gayya suna halakar da musulmi nan su ne yan ta'addan duniya ko da ke daga baya bush ya yi magana ya ce ba da bai ba da musulmi yake faɗa ba yana faɗa ne da wahabiyawa wahabiya almajiran wane ne na amerika ne bayin wane ne na amerika ne ka koya wa yaronka harbi ne da iya sai ya harbe ka sai ka ce ya zama dan ta'adda kai ka koya masa harbi ai su suka koya wa habiyawa kafirta musulmi da kashe musulmi da halakar da musulmi so koya wa habiyawa hana musulmi zaman lafiya ko ina kai mushriki na kashe shi wannan mushriki na kashe su suka koya wa habiyawa wannan har ta zama yanzu royal family ba ruwansu da wahabiyawa duk sun kora wahabiyanci wajen malamai na matsiyata jikokin abdulwahab su yanzu royal family ba ruwansu da da wahabiyanci yanzu suke su su ba wahabiya bane su hanbaliya ne suka ce ba don su da wahabiya wahabiya su ne waɗannan mutanen dan abdul wahab din malaman kasar su ne masu zagin mutane masu kafirta musulmi ko su an musu takunkumi yanzu ba wani ba wahabin da ya sayi wa'azi yanzu a haramaini ko a kowane masallaci ya rubuta ya bar an gani maganan kafirta musulmi yanzu babu maganan zagin ba wai kafirta musulmi ba zagin yahuda na sarama an hana kowane malami a duk duniya in ya hau mimbari zai zagi yahuda nasara yadda Allah ya rubuta masu ba su yi ta ba amerika ta sai dai cikin karatu karatun qur'ani ba mu hana karatun qur'anin ku ba amma dai ka tashi za ka yi hudu ba ka kamo sunan yahudu ka kamo sunan nasara ka ce Allah ya lalace ba yadda ba an samu takunkumi yanzu kai kai ya ko ba kan mashekiya Bush ya ce mu ba muna faɗa da musulmi bane oh mun san musulunci gaskiya ne musulmi masu zaman lafiya ne muna faɗa da wahabiyawa ne wanda ba su bar musulmi ɗan uwan sun zauna lafiya ba ba su bar yahudu sun zauna lafiya ba ba su bar kista ya zauna lafiya ba da su muke faɗa ba da musulmi ba in ji bush sun suka koya musu ka koya mutum in ka koya duk abin da ka koya mutum shi zai yi maka in ka koya ma almajiranka addu'a ko ka mutu za su yi maka addu'a in ka koya almajiranka harbi in kai tsawon kwana za su harbe ka غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا باب wanda za a karanta masa ayoyin gaskiyan annabci ya ce ƙarya ne bai yadda ba sai kafirai manya ba wanda za a karanta masa karamomin waliyai da matafiyarsu da ma'arifarsu ya ce ƙarya ne bai yadda ba sai munkiri fala ya guru ka takallubun fil biladi jin daɗin su na duniya da yawon su ko ina da ko ina kar ya dame ka su waɗannan mutane suna da ƙungiya babba idan sun same ka kana malami sun yi sa'a ka sai su ɗauke ka abokin aiki akwai wani mutumi na muhaddacin qur'ani ne masanin turanci ne na ingilishi masanin faransa ne malami ne kwarai suka same shi a hotel a ingila suka ce masa muna so mu yi aiki da kai amma mutum ga maka wasu yau to daga yau za mu ɗauke ka tun daga yau mun ɗauke ka me kake so ka zama a ƙasar ku shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko ku miloniya kawai duk abin da kake so za ka zama mun ɗauke ka tun daga yau kuma daga yau in kai tafi ba in za ka tafi ba kunda kar ka zauna a kujerar economic na na na abin nan na jirgin sama ka ɗauki first class da kai da abokan tafiyan ka duka ko in kun je kun sauka kar ku sauka a ƙaramin hotel ku bi first class ku sauka za mu baka wani ID card wanda za ka rike duk inda ka nuna duk kuɗin da suka yanke ba ko ina in ka ba wani babban kamfani za a baka kuɗi kuma duk abin da ka yi a hotel din in ka nuna musu sun ɗauki lamba ba su tambaye ka kuɗi ba da suka gama sai ce to ni kun gaya mini abin da za ku yi mini ba ku gaya mini abin da zan muku ba suka ce wato bin umarni kawai da mun buga waya mun baka umarni sai kai ko ko kashe ubanka sai ya ce ashe abin da mu ba zai wani uba na ɗansa ba zai iya kashe shi ba to suna nan sune suka farauci malaman duniya suka mai da wani abu in ka yadda ka ka shiga abulzu da ka je wani babban gari ko babban hotel sai mutane za su manya su ce kai daga ina kake daga gari kaza in ka riga kake ya labarin wani da wani sai ai dai sunan su ne ban san su a a bai kamata ba bai kamata ba kaman ka baka san wani ba babu dama ga takarda in ka je ka kai masa ka ce ka gamu da mu to daga haka za su hada shi da dukkan mutanen duniya yana zaune a garinsa komai ya zama da sauki a wurinsa amma ba shi ma'aikaci ne watakila a nemi kansa wata rana ko a nemi wani part nasa wata rana don kuma yadda tona asiri kashe za a yi ta abubuwan suna da wahala su ne suka tattaro mana wannan mutane suka cuza mana su suke kafirta musulmi suke zagin waliye da abin duk aikin su ake yi a ghafir zambi wa qabil tawbi shadid da qabil taw la ilaha illa hu ilayhi al-masir ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghurruka taqallubun fil bilad wato jujjuyawan su kai nan su kai nan su je nan su je nan lafiya su je nan lafiya kullum suna suna cikin tafiya cikin jin daɗi cikin kwanciyar hankali kai ko da sahabban ka sai a boye kuke duka da dame ka ko ko mu musulmi yadda ake matsa mana din nan amma su ga sunan ka ji su yau a wancan gari ka ji su gobe a wancan gari suna yawo da daloli miliyoyi da miliyoyin daloli da biliyon daloli mu ko musulmi wani ko abin da zai ci bashi da shi duk wannan kare dame ka a'a kai dai ka shirya da Allah yi so ka bata da kowa kai dai ka samu Allah yi so ka rasa komai ولا يغرك تقلب في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كذبت قولهم قوم نوح والعذاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليفسدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كامون كافرا مكة سكريتاك يا رسول الله كذبت قولهم قوم نوح كامون سو mutanen annabi Nuhu sun karyata annabi Nuhu kazo karin kamun wal hazabu min ba'din da kuma gayyan kafiran da muka ambata maka adawa ne samudawa ne wa adam wa samudan wa asabar rasi wa qurunan bayna zalika kathira wa kullan ramya da insan duk mun gaya maka wannan gayyan kafiran duk sun kayyata annabawan su mun kyale su ne wa rahza min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyafuzu dukkan kowane kowaɗanne kafirai sai da suka yi himmantu akan za su kama annabinsu su kashe shi ko ko ya bar wannan maganar da yake yi wajadalu bil baɗili sun tsaya kai da fata suna jayayya su da ƙarya suna jayayya da ƙarya don su ture gaskiya suna jayayya da ƙarya don su ture gaskiya li yutshadu bihi al su kawo ƙarya don su zamar da gaskiya su ture gaskiya da ita yudu bil haqqa fa akhadtum nan sai na kama su fa kaifa kana iqabi yaya ka gani uquba da musu ai ta dace da su to naka ma zan kama su kullum mai ƙarya in yana so ya yi jayayya da gaskiya to ƙaryar ne zai mata fenti don ya tura gaskiya da ita misali kafiran maka sun ce sun gaya junansu muhammadu ya ce abin da ba yanka ba mushe ne karaci kun san abin da duk ya mutu ba yanka ba allah ne ya yanka to muhammadu ya ce karaci yankan allah sai shi iya yanka da bakin karfe to a ci amma in allah ya yanka kar a ci kaga wannan ƙarya ne ana so a tura gaskiya da ita to irin waɗannan abubuwa haka kuma duk jayayya na na walittaka din ma haka suke yi mutum ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya kawo ƙarerai ya tattara ya tattara zai ya tura gaskiya da ita kuma sai Allah ya kullo musu ta baya ta inda ba sani ba idan ka ce wali ba shi da karama bai san abin da za a yi gobe ba ya cewa an rubuto masa wani abu da ƙarƙarin kudura duk ƙarya ne wannan to yanzu rubutun da ake a fuskan talabijin din nawa ake rubutawa kun taɓa ganin mai rubutawa wani wurin da ake gani a fuskan talabijin a gidan kowa in ya bude din nan tar rubutu ya fito tar rubutu ya fito din nan ba ke rubutawa ba ga galibin kudurar ce ba to shi an ce a salatul fatiha rubuta da galibin kudurar a ce ƙarya ne ga karamin kudurar na rubutu ko ina duk kwamfuta nan da suke rubutu duwa yake rubutawa Allah ne yake rubutawa ba mutane ne suke rubutawa ba to duk saboda a ƙaryata dai mai ƙarya ya san dai yayi ƙarya idan ka ƙaryata karamomin waliyai na komi sai a nuna maka ba ma waliyi ba dan adam ma ordinary in Allah ya ga dama zai sa yi wannan abin ga kwamfutoci ga abubuwa iri-iri wanda suke na zamani wanda aka samu hannun yan adam ma a shararai ba ma khairu bariyati ba sharru bariyati amma da yake ƴaƴan adamu ne ubansu almajirin Allah ne wa allama adama da sama kullaha Allah bai hana musu ilimin da su gada wajen ubansu ba duk ilimin da dan adam ya gada ne wajen ubansa kuma dan adam kafiri da musulmi duk ƴaƴan adam ne adam ko almajirin Allah ne wurin Allah ya karatu duk abin da ya gudanar na ilimi ba mamaki wanda ubansa wajen Allah ya karatu to amma wannan sharrul bariyati ne ya riga ya yi hauka akwai ilimin amma akwai hauka wannan ko khairul bariyati ne da hankalinsa yana bin hanya turtun tun daga aka fito da shi tun daga adam din har aka dawo aka bi hanya annabi za a koma aljanna inda aka fito wannan ko zai kara komawa ba don ya bi hanyar maki
zuwa ga maulan mu shugaban mu jagoran mu bayan gaisuwa ka da fatan alheri Allah shi kare mana kai Allah ja zamaninka Allah ja ranka da sauran cikin sabon addinin musulunci aka daga Allah mutum ne da ƴaƴansa muna faɗakarwa yau 20 yau 22 ga watan Ramadana yau yau Lahadi ko yau Lahadi ko 22 ga watan Ramadana a rika bi ana ana dubawa 22 ne yau ga watan Ramadana ranar Lahadi din nan to mun yi magana da mutane masana sararin sama sun ce bana dole ba za a ga wata ranar lahadi ba dole azumi zai cika bana suka ce masana sama sun duba abin da suka sani suka ce wata ba zai kullo bana a Najeriya 29 ga watan Ramadana ba za a ganshi ba a Najeriya dai ba za a ganshi suka ce saboda a rika bi yau 20 da biyu a rika lissafawa amma suka yi ce lalle ba za a ga wata ranar lahadi ba su masu ganin sararin sama suka ce bana dai za a cika talatin
mutum ne da ƴaƴansa a wani su suka faɗa ai mutum ne da ƴaƴansa sai Allah ya masa rasuwa to a cikin ƴaƴan kuma sai ɗaya ya rasu bayansa shi wanda ya rasu nan shi ma yana da ƴaƴa to shin za a raba gadon ne a ba ƴaƴansa ko kuwa za a yi mutum ne ya rasu ya bar ƴaƴansa tun ba raba gado ba ɗansa ɗaya ya mutu ɗansa da ya mutu ma yana da ƴaƴansa sai a raba gado a ba kowa nasa shi kuma nasan wanda ya gada sai ƴaƴansu gaje shi tare da abin da ya mallaka
ni ba na minti biyu sai ta ɗari ya fito min ko ina cikin sahun inda ina da abubuwa fitarin zai fito yaya ibada
mai salatul bauli wato hukunci ya digo ba zai karya masa alwala ba zai bata masa sallah ba amma kowace sallah sai ya yi mata alwala wato mustahabbi kaman da mai salatul bauli da mai salatin tusa da mace mai istihala duka alwala ɗaya za su yi su yi sallah don jinin ya zo ko tusar ta zo ko fitsarin ya zo a cikin sallah ba komai amma in za a sake wata sallah sai a sake wata alwala amma mustahab istibabi ni ma son karatu ya shiga cikin da ni har ban iya karanta tambayoyin ba kuma lokacin ya ƙare kan kallon su mara addu'a to alhamdulillah Allah ya yafe sai mu masu neman addu'a shine Allah biya bukatun mu duka gaba ke da duka masu neman addu'a Allah biya bukatun su duk masu tambayar mu addu'a Allah biya bukatun su Allah ji gamu iyayen iyayen mu da malamu da malamu mu Allah saka shi wani mu da alheri Allah sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mu kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ta miki musulunci Allah ya karya kafirci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karya zalunci ta miki adalci Allah ya karya karya ta miki gaskiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya bukatu mu da bukatu mu ne masu neman addu'a wurin mu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين محمد
ذراني وتهراني وولدي ربتي وقد بات شيري أن سواك مهرما إليك وإلا فالركائب لم تسر لساني يطلق فيك والكل نوما بدونك ولا هذا رقود ولم يزل فؤادي بترب الهاشمي مخيما أخاطبه بالشعر والقلم الذي يقرب أقسام أتم مترجما ببر وبهر قد بعثت مدائه وذا اليوم أشدو في الهوى متجمجما مقر رسول جاء خيرا مقدما مراد أمين الله مركز أحمد بها انتصر الإسلام أعلى وأفخما بهذا الذي برد الأمين موظفا ومستخدما في شان من جاء مقتدى عليك صلاة الله ثم سلامه من عبد إبراهيم وشوقا وبدرما عليك صلاة الله ثم سلامه ومنك إياه بالمستقبل كون مكرما عليه صلاة الله ثم سلامه فيرزق وجهه كعودا ومظلما مصطفى الكون مكرما إن هذه أرض لها محمد فذا تعطيق ذاك السجع وبرقد وباء هدن هذا قباء ودهنجا وذاك مرض منهم محمد وكذلك بطلان وهذاك خندق به فرسه كان قبل يهدده به هجم الجيش الأرمرم بعد ما تيقن جهلا سيؤلى وينجد وقد رجع المنصور والجبت خاسئ بما كفر في الجزيرة يوقد وقد جاء نصر الدعي والفتح والكفاء بدا الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وأذكرك نور العلم والمجد والتقى أنا تذكر بعد الرسول كما سجد ما دون واذكر نظامهم ذكر الأتم المسدد كالآية الكبرى وذكر من غدا روكا وذاك المعبد وعثمان غريب كل كتبت في الدارين والكود سيدون سيدهم ليس الكسرين سيوه عليم أبي السبسل سيف المهند والهمزة والأرداس أذكر جاسر وتشابه أظهر بفخر مخلد بك رسول الله بن وخادم يروم رجل وفي الخلقية عليك التعذيب وهو مني وإني على الجو واتهامة أنشي أجل والأجواء ثورة ثارة جاب الموالي فبسد سد سد راه الكلي راه هليله إشار أو لكم مرئي الأدو مررت ببدر قليل تذكرا لقائدنا وما المقفاء العبد أيسمه واقفا بموت سرين العبد وأسأل